Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Abul Futuwat Production Kaduna ke gabatar maka da karatun fassarar diwanin Maulanmu Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu, wanda Maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna ya fassara. Ga masu neman wannan karatu ko kuma karatuttuka na Maulanmu Sheikh Mansur suna iya samun mu a shagonmu da ke W60 Dutsen ma by Mataz Road Tudun Wada Sinima Kaduna. ko kuma gidan shehu da ke kabala road daura da abu mutalib secondary school sabon garin tudun wada kaduna ko nambar waya kamar haka sifili takwas sifili uku biyu takwas takwas biyu ɗaya tara takwas ko kuma sifili bakwai sifili takwas takwas uku uku shida shida ɗaya uku a yi sauraro lafiya.
Shau mana muka barka da zuwa Allah kuma ya maka sakhiya da alkhairi a sha Allah ya kama wannan rana ce kuma Allah ya ƙara albarka Allah ya sa karatun lafiya mu tashi lafiya Allah ya maka sakhiya da alkhairi mu karanta fatiha da salatul fatiha الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومئلاته العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين
alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu mai sauraro Allah ya sake dawa da mu a wannan mazauni mai albarka zawuyan maulanmu shehu salawuddin radiyallahu ta'ala anhu domin ci gaba da karatun fassarar diwani wanda malamin mu malam shehu mansur ke mana duk ranar lahadi yau sha takwas ga watan Janairu miladiya dubu biyu da tara wanda ya yi daidai da ashirin da biyu ga watan Muharram hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin. Allah shi ba da ikon sauraro lafiya amin. أكرمكم الله بسم الله يا سيدي أحمد سجان قد بيدي أنت الملاذ فاذن على في ديكي أنت لما يا قوسي ويا سندي وأنت كافي إذا ما كنت في ديكي وأنت باب نجاتي أنت منقذ من قد كان مشتبقا في شدة الديك يا غوث كل مريد لازم مرتدفا مما أراه من الأهوال والديك يا ندلك البرايا أنت منقذنا من كل ما قدر من شدة الضيق يا قاسم الأولياء يا من يمدهم يا قطبا ركتنا فانقذنا من الضيق أشكو إليك أمورا أنت تتركني فيها يا شيخ وأنقذنا من الضيق وأنت يا سيدي أبا العباس أنت لها ومن سواك ينجينا من الضيق ما لسواك وما لغيرك كن بالبرية أنقذني من الضيق أشكو إليك أموري يا طبيب يكن لها طبيبا فتنجيني من الضيق فهذه جمرة في القلب قد وقتت وأرق جسد من شدة الضيق أفضل على جمرة أن تتبعاني وتنجاني من كل تحريقي وقم هنا يا كافي ومستندي ويا ملاذي إذا ما كنت في ديكي يا ملجئي في جميل علي وزري كن منقذا اسم قد كنت في ديكي أنزل كل قد بيدي وقم مقيسي إذا ما كنت في ديكي أنكذ غريقا فقد ناداك مرتجا وقم إن الله أنكذ من ديكي يا شيخنا قوس قد اللاعزين به ويا إماما به ينجى من الديكي أنكذ كريمك من ديك عذر به وشدة عطاس في المذالق أنكذ بمينة كاد تقاربه إلى الهلاك فناداكم بتزيقي يا سيدي أحمد تجاني قد بيدي أنت الملاذ فهذا الحال في ديك بدايكم أرتجاف ومغفرة من الإله إذا غرق السنيريك وأننا لسعادة نفوز بها ما شهدتنا قسم بتوفيق ثم الصلاة مع تسليم عدمها لا شفي الورى منجي من الضيق ثم ردانا بالعباس سيدنا وصابر الضر ما قد قال الضيق يا سيدي أحمد تجاني قدري أنت الملاذ فهذا الحال في ديك
alhamdulillahi dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ke shi kadai bai haifa ba ba haife shi ba kuma bai da abokin tarayya wanda kowa da komai a wurinsa yake da bukatar komai da komai a kowane hali a kowane yanayi a kowane lokaci amma shi bai da bukatar komai da komai a wurin kowa har a wurin kansa a kowane hali a kowane lokaci a kowane yanayi tabaraka wa ta'ala zul jalali wal ikram
عليه صلاة الله ثم سلامه حبي عليه صلاة الله ثم سلامه تذكرت والذكرى تقدر للمايا ليالي التماء يا يهادروني فتيان صدق قد اخلصوا الى الله أتنادى كات الذكر أصحاب شيخنا فدورا لي والله ودورا لي صادري وعاونا للعين يا نعيم بي دورا ودورا بسره وذر رسول الله يا فدا رسول الله مرسل ذاته دفال يا ولملا وعيني قد رأت بيقظتي وأيضا على عيني تشبه عينه عليه صلاة لك ما قال مبرم تذكرت والذكرى تفجر للمعنى الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم
حرف التاء
shehu radiyallahu ta'ala anhu ya ce harfu ta'i تذكرت
shehu ya ce an tunatar da ni ليالي اجتماع الحي
wazzikira irin wato tazakkartu an tunatar da ni layali istima'il hayy dararen da nake haduwa da ƙabilu daban-daban na auliya'u shine hayy halara ta tuna min ta ce ka tuna ba daren nan ya kusa wanda kuke haduwa da ƙabilu daban-daban na waliyan Allah في الحضرة العليا
a cikin halawa maɗaukakiya na'iban anillahi والذكرى yau ce kaga irin wannan tunatarwan da ake mun تقدر للمحيا tana sa rayuwa ta shiga cikin kunci eh tana gurɓata mini rayuwa to me ji zai yi mamaki ce "Ah, to wannan me zai sa shehu damuwa kuma suwaye shehu yake haɗuwa da su ga su a takaice waɗanda ake ganawar da su wataƙila kai ma in ka ji su ka san lallai aikin ba kaɗan ba ne su waɗannan hayi ɗin waliyan Allah tabaraka wa ta'ala baki ɗayansu min al'arshi ila alfarshi su ke zuwa wa shehu Ibrahim radiyallahu anhu suna karɓan karɓan madadi kowannensu kuma ije yi aikin da aka sa shi farkonsu akwai ɗabaka na farko ƙabilu na farko wato su ne kudubai su ne waɗanda suka rabauta da kilafa ta baɗini a keɓance banda hukunci na zahiri da yawa kudubai suna da khilafa ne a cikin halarar baɗini na asirarai na Allah tabaraka wa ta'ala banda abin da ya shafi zahiri to sannan sai jami'ai su kuma jami'ai suke da kilafa zahiri suke da kilafa baɗi yasa shi ibrahim yana cewa fala aqdabu kasiratun wal fardu wahidun kudubai suna da yawa amma fardu ɗaya ne to kuduban nan da yawan su Allah tabaraka ta'ala yana sanar da su abin da ya shafi baɗini ne ba su da ilimi cikin abin da ya shafi zahirin Allah wannan a rubuce ki ba ra'ayi ake faɗi ba to sannan su waɗannan jami'ai suke da wato hukunci a baɗini kuma suke da hukunci a zahiri sun tattara komai da komai suna daga cikin waɗanda suke zuwa wurin shi Ibrahim a wannan dare suke karɓan madadi na ilimi na zahiri da ilimi na baɗini da kuma hukunci zahiri da kuma hukunci baɗini sannan autadu suna daga cikin ƙabilu daban-daban da ke zuwa shi Ibrahim a wannan dare su kuma su hudu ne a duniya ba ƙari ba ragi a kowane zamani kowannensu yana da laƙani banda sunan da mahaifinsa isa masa a gida ɗaya ana kiran shi Abdulhayyi, ɗaya ana kiran shi Abdul Alimi, ɗaya ana kiran shi Abdul Qadir, ɗaya ana kiran shi Abdul Muridi. Su hudu ne a duniya ba ƙari ba rage. To sannan akwai gudala'u a cikin ƙabilun da ke zuwa shi Ibrahim radiyallahu anhu a wannan dare suke karɓan madadi akwai gudala'u su bakwai. Su ma kowane zamani su bakwai ne ba ƙari ba rage. Ɗaya daga cikinsu yana kan ƙadamin annabi Ibrahimul Khalil. na biyu yana kan ƙadamin annabi Musa kalimullahi na uku yana kan ƙadamin annabi Haruna ne na hudu yana kan ƙadamin annabi Idris na biyar yana kan ƙadamin annabi Yusuf na shida yana kan ƙadamin annabi Isa ne na bakwai yana kan ƙadamin annabi Adamu ne alal kulli salatu wassalam to sannan cikin ƙabilun nan da shi Ibrahim ya ce ana tunanin daren da nake ganawa da su kowanne ina ciyar da shi in shayar da shi madadi yadda shi kuma zai iya ɗaukar wato halittar da aka danka a hannunsa akwai nuƙaba'u su kuma su ɗari uku ne a wani ƙaunin kuma aka ce su goma sha biyu ne kowane zamani ba ƙari ba ragi adadin burji na falaki kowane falaki guda goma sha biyu ɗin nan shine adadin waɗannan wato waliyai Allah tabaraka ta'ala ya danka dukkan ilman shari'a baki ɗaya waɗanda aka saukar a hannunsu kuma sun san shaidan sanin da shi kansa bai wa kansa ba saboda ilimi sun san irin halittar da Allah tabaraka ta'ala ya wa shaidan da irin makircin da aka kunshe a cikin shi da sharri da kaidi kaidin da shi ma bai san yana dauke da shi ba kuma su ne waɗanda saboda ilimin da Allah tabaraka ta'ala ya ba su idan bawa ita ka ƙasa in suka ga tafin kafar shaidar kafar za su iya gane dan aljanna ne shi ko dan wuta ne waɗannan su ma suna daga cikin ƙabilu daban-daban na waliye da ke zuwa karɓan madadi a wannan dare a wurin shi Ibrahim radiyallahu anhu to sannan a cikin su akwai nujaba'u su kuma su saba'in ne a wani ƙauli kuma aka ce su takwas ne sannan a cikin su akwai akhayaru su kuma su ɗari uku ne da sha uku su akhayaru sannan akwai rajabiyuna su waɗannan rajabiyuna su kuma su arba'in ne a kowane zamani su arba'in ne ba ƙari ba ragi a yanzu ma haka suke kuma su ake kira al'afrad wanda ba su ba bai isa ya san su ba ko wali ne kai in baka cikin su baka isa ka san su sai dai in gausi ne kai ko waliyan ma ba su san su ba security ne na Allah tabaraka ta'ala su saboda haka banda su ba wanda isan su su su su arba'in su ne mazajen da idan watan rajab ya kama tajalli da yake sauka a cikin watan ba sa iya motsa koda gashin idansu ba sa iya ɗaga yatsa saboda nauyin tajalli da yake kansu Allah zai samar da mala'ika kamar su zai zo ya ɗauki nauyin takalibin shar'iyya nasu duk aikin da suke na ibada zai yi mala'ika su suna kwance ba sa iya motsi ko iyalansu ko abokansu ko jama'a su ba wanda isa ya san wani hali suke ciki wannan mala'ikan zai na ibance su a cikin halitta zai ta ma'amala da ku ku ɗauka wancan ne amma mala'ika ne to sai watan ya fita tukun sannan za su rika samun sauki suna samun sauki kowannen sai koma wurin sana'a wannan ya koma wurin karatu kowannen su kuma ya koma cikin aikin shi su ake kira rajabiyuna su arba'in ne a duniya to sannan akwai rijalul gaibi wanda yanzu a cikin baitukan nan aka jawa innar ja'a shawaki wa qadtamma fati inda mahadi wa kada na jami'u rijalul gaibi ta hata kadai to su rijalul gaibin nan da yawa zaka dinga ji ana maganganu a kansu rijalul gaibi su goma ne a duniya babu ƙari babu ragi su ake kira ahal kushu'in wa hudurin su ne ma'abota tsoron Allah da halarto zatin Allah duk inda suke su rijalul gaibi ba sa magana ba sa magana kullum kansu a ƙasa inda mutum zai gane saboda ainihin rinjaye na tajalli na arrahmanu da yake sauka a kansu a koda yaushe ayarsu a qur'ani shine wa kashatul aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa su baka isa ka ji magana su sai dai takun su in suna tafiya shine zaka ringa ji in kana da fahimta kenan zaka gane abinda wannan takun da suke shine zancen su ba sa yin magana to waɗannan su da'iman haka suke su ne shi yake ishara tarahum sukutan wal maqamu mushira za a gan sun shiru amma ko makamin da Allah ya ɗora su a kai yana nuna maka ko su waye to waɗannan rijalul gaibi ibn arbil hatim yayi magana a kansu ya ce wa alam ka sani anna lafzu rijalul gaibi cewa lafazin rijalul gaibi in ka ji ana cewa rijalul gaibi istilahi ahlillahi amma a cikin istilahin mazajen Allah ba a zancen malamai ba istilahi na mazajen Allah masu harkar yadliqunahu wa yuriduna bihi haula allazina zakarnahu ibnu arabi yace duk inda kaje an ce rijalul gaibi to ana idlaqin zancen kuma ana nufi waɗannan mazajen guda goma waɗanda muka yi magana su yanzu wa ya hazi tabaka wa qad yadliquna wa yuriduna bihi ma yahtajibu an al absar min al insi yace da yawa kuma ana iya idlaqin rijalul gaibi wato ana nufi wato waɗansu mazaje waɗanda suke hajjabtuwa ga barin idanuwan kaunu su ba sa fitowa cikin halitta da'iman suna daji ko suna cikin tekuna ko suna cikin duwatsu ko kuma ma idan suna gari ba za ka gansu ba suna gidajensu sun kulle kofofinsu ba sa mu'amala da kowa su ma waɗannan ana kiransu haka sannan ce waƙad ya ɗiliƙunahu aidan ko kuma waƙad ya ɗiliƙunahu aidan wa yuriduna bihi rijalan min aljinni min salihi muminihim da yawa kuma ana iya idlaqin rijalul gaibi ana nufi wato waɗansu mazaje a cikin aljanu daga salihan muminan aljanu din su ma akwai rijalul gaibi a cikin su yace wa qad yadliqunahu ala alqawmi allazina la ya'khudhuna shay'an min al-ilmi kai da yawa kuma su ba su kan idlaqin rijalul gaibi akan waɗansu mutane da ba sa karban ilimi ba sa zuwa neman karatu ba sa karatu war rizqi ba sa neman ba sa kasuwanci ba sa neman kuɗi al mahsusi min al hissi wanda ake zuwa karba a zahiri a je gaban malami a karatu ko a je kasuwa a baza kaya ba sa wannan yace lakin sai dai ya akhuzunahu min al gaibi suna karban ilimin a gaibi kuma suna karban kasuwancin suna kasuwancin a gaibi ba wanda ya sai san suna yi sai rijalul gaibi in baka cikin rijalul gaibi to ba za ka san me suke ba sai dai a baka da zaki ka mutu a haka to shine shehu radiyallahu ta'ala ne yake ishara kan wani waqad tamma fatihi inda mahdi waqad ala jami'u rijalul gaibi tahta qada'i to waɗannan da muka zano su ake cewa rijalul gaibi din to waɗannan mutanen da kaji su ne waɗanda shehu yake cewa layali ijtima'il hayy tazakkartu wa dhikratu kaddiru lil mahaya an tunatar da ni dararen da rijalu mazaje iri daban-daban kabilu na waliyai suke zuwa wuri na karɓan madadi suke zuwa su kuma su shayar da jama'a su to a cikin waɗannan mazaje akwai azzahiru na bi amrillahi an amrillahi waɗansu waliyai ne haka ake kiransu su kuma a duniya su goma sha takwas ne kowane zamani ba ƙari ba rage sai in ɗaya ya rasu sannan Allah ya sa wani a cikinsu amma ba a haɗa su da kowa su goma sha takwas ne a kowane zamani babu ƙari babu ragi sannan a cikin waɗannan ƙabilu na waliyai ɗabaƙoƙin nan da suke zuwa karɓan madadi wurin shehu akwai waɗansu waliyai ana kiran su rijalu quwwatul ilahiya su sunan suke su waɗannan mazaje wato Allah tabaraka ta'ala yana ishara da su su ayarsu a Qur'ani su ne ashiddawa alal kuffari sannan rabansu a cikin sunan Allah zulku watil matin su idan suka yi niyyar su abu ba wanda ya sai musu birki ko halitta Allah za su taru kaf su hana wallahi sai sun kuma sai ya zartu haka ake kiran su sunan da suke ɗauke da shi na Allah zulquwatul matin ba wanda ya sai musu burki in za su yau su waɗannan mutane la ta'khudhum billahi lawmatu la'in wai zargin mai zargi baya damun su a cikin shanin Allah ba sa tsoro duk abin da za su yi ba sa tunanin za a yi zagi ko za a yi zargi za su yi shi kurum ko ana so ko ba a so za su ɗaya daga cikinsu yana faɗi su kuma ƙa'idarsu ba sa gulma idan ka zo musu da gulman mutum ba za su yi ba sai ya zo tukun sannan za a yi za su yi kace-kace da shi a gabanka amma ba za su yi maganar wani ba baya nan shine tambarinsu in in Allah ya sa mutum a cikinsu ya yi gulma sau ɗaya za a fitar da shi su ba gulma a cikin hakkinsu su duk abin da za ana yin shi direct kawai ba ɓoye-ɓoye to su waɗannan ɗaya daga cikinsu yana cewa magtabtu ahadan kaddu wa laktiba bi hadrati ahadun kaddu tunda Allah ya ni ban taɓa yin gulma da wani ba kuma ni ba a taɓa yin gulman wani a halarata ba To daga cikin waɗannan jama'ar da ke zuwa wa gaban shi Ibrahim a wannan dare da kaji a wannan baiti akwai waɗansu mazaje ana kiran su rijalul hannani wal ludhul ilahi sunan su ke su kuma su goma sha biyar ne a duniya kowane zamani babu ƙari babu rai su babu wanda ya kai su tausayi a cikin halitta banda gausi sun fi kowa tausayi su suna jin tausayin halitta Allah baki ɗaya da mumini da kafiri kowa suna jin tausayin shi ba sa ware suna kallon halitta Allah tabaraka ta'ala bi ainil judi wal wujudi suna kallon halitta Allah tabaraka ta'ala da idaniyar baiwa da samuwa la bi ainil hukumi wal qada'i ba sa kallon ka da ido irin na hukunci da da da da da da da da sakamako za su ce ai wannan yayi kaza ko yayi kaza a su kawai sai kalle ka Allah ne yayi shi kawai duk ko abinda Allah yana son abin shi kawai abinda su suke kallo ba yanda za Allah ya halicci abu baya so ko kai ma kake kasuwanci ai ba za ka saka abu baka so sai dai in ka saka bai kyau ba ko yanzu misali ka zo kana dinki ka dinka riga ba ta kyau ba wani ya dauka ya dauki almakashi ya tsaga ta biyu ya za a yi ai za a yi rigima yi saboda ya rena ka in ka ce dan me ce ah na ga ba ta kyau bane to haka Allah tabaraka ta'ala yake da bayansa duk bawan da ka taba Allah ba zai baka ba in Allah ce dan me ka taɓa ai na ga yana shan giya ne ai na ga yana zina ai na ga yana kaza ne ubangiji ce wa ya saka shi yasa annabi ya ce mana addinu an nasihatu kawai abin da aka sani kina addini addini nasiha ne waɗanda suke mutanen kirki a cikin addini idan abu ya faru zaka ga sun kira mutum ne su yi masa nasiha amma duk inda ka ga zagi da munafunci da kulle-kulle to shedanu ne mutanen komin girman su ba babba a cikin su inda babban nasiha zai kuro saboda haka addinin ki addinu an nasiha in an yi kuskure za a kira mutum da cewa ne abin nan da aka yi kaza kuskure amma in ka ji zagi ko ka ji suka ko ka ji wani abu to duk wanda suka yi abin shedanu ne shedanu ne ba san addini ba to waɗannan su goma sha biyar ne su waɗannan ma'abota tausayi din nan suna tausayin halitta Allah tabaraka wa ta'ala baki daya ba sa ba sa zalunta wani ba sa cuta wani ko ba sa zagin kowa su waɗannan mutane ayarsu a ƙur'ani shine wa rahmati wasu at kulla shay ita ce ayarsu to sannan a cikin waɗannan ɗabakoki da ke zuwa wurin shi Ibrahim a wannan daren da kaji a wannan baiti suna zuwa karɓar madadi akwai waɗansu mazaje ana kiran su rijalul haibati wal jalali sunan su kenan rijalul haibati wal jalali idan suka in ka gansu ba zato baka ankara ba suka faɗo gabanka sai ka suma saboda kwarjini suna ɗauke da kwarjinin halara ne su su kuma su hudu ne a duniya ba ƙari ba ragi kowane zamani su hudu ne su ne waɗanda suke ba wa autadu madadi ka san ko girman autadu yin da ya kai to waɗannan rijalul haibatu wal jalali su ne shehunnan autadu autadu suna karɓan madadi su ba wanda ya san su a duniya amma kuma ba wanda bai san su ba a sama ba mala'ikan da bai san su ba a sama amma ko ba wanda ya san su a nan ƙasa sai dai gausi kawai shi kaɗai ne ya san su suna ba wa autadu madadi to waɗannan guda ɗaya daga cikinsu su waɗannan mazaje guda hudu rijalul haibati wal jalali ɗayansu yana bisa zuciyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana karɓan madadi ne daga zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam na biyu yana karɓan madadinsa da ilimansa daga zuciyar annabi shu'aibu na uku yana karɓan madadinsa da ilimansa daga zuciyar annabi salihu na hudu yana karɓan madadinsa da ilimansa daga zuciyar annabi hudu alaihi salatu wassalam amma ka gani fa da wannan madadin duk baki ɗaya a wannan dare a gaban shi ibrahim suke ba wanda ke iya daga kai to sannan a cikin waɗannan mazajen da kaji shi ya yi magana a wannan baiti akwai waɗansu mazaje su kuma ana kiransu rijalul fathi su kuma su goma sha hudu ne a duniya kowane zamani babu ƙari babu rage su waɗannan su ne da su ne Allah tabaraka wa ta'ala yake buɗe duk wani zuci duk wani wali da ka sani duk wanda ya samu fatahi a Allah ya samu wani ilimi ko ya samu ma'arifa ko ya samu wani asiri ko wani haske daga halara to ta wasuɗar waɗannan mazaje ne guda goma sha hudu rijalul fatihi daga wurinsu ake samu su suke ba da wannan madadi idan suka karbo su ne mazajen awoyi duk awa akwai wannan akwai namiji daga cikin waɗannan mazaje su ba su haɗuwa kuma har abada ba za su haɗuwa kowannen su daban-daban sun tarwatsu ne a cikin ƙasa kawai kowanne ya san aikinsa kuma to waɗannan su ne suke ba da madadi suke karɓan madadi suke shayar da shi ga kowane mutum to sannan a cikin waɗannan mazaje da ake magana akwai waɗansu su kuma ana kiransu rijalul ma'arijul ula su kuma su bakwai ne a duniya babu ƙari babu rai su kowane numfashi sai sun yi mi'raji kowane numfashi sai sun yi mi'raji to saboda haka ne ma su wato ba su san wani wai a cewar mutum ya yi nishi ko ya yi numfashi ya sake dawo da su ba san wani numfashi ba in ba numfashin da ke zuwa daga Allah ba su ne Allah tabaraka ta'ala yake ishara da su wa antumul a'launa wallahu ma'akum wannan su shine raban su a cikin Qur'ani to sannan akwai waɗansu mazaje cikin waɗannan mazajen da kaji an faɗi cikin wannan baiti masu karɓan madadi a wurin shehu radiyallahu ta'ala a wannan dare ana kiransu rijalu tahtil asfali su kuma su ashirin da ɗaya ne kowane zamani babu ƙari babu ragi su ma suna karɓan wato numfashi daga halara kai tsaye ba numfashin da yake fita daga jikinsu ba su ko da yaushe suna cikin hudurin Allah tabaraka ta'ala ko lokacin sallah ko ba lokacin sallah ko lokacin wazifa ko ba lokacin wazifa ba su suna tare da Allah suna kallon azamar Allah tabaraka ta'ala a gabansu su To sannan bayan waɗannan a cikin waɗannan dai jama'a da kaji mun faɗi a wannan baiti waɗanda suke karɓan madadi daga halarshi Ibrahim a wannan dare akwai waɗansu mazaje ana kiransu rijalul imdadul ilahi wal kauni su kuma su uku ne a duniya a cikinsu akwai mata ana iya samun mace ɗaya a ciki ana iya samun mata biyu namiji ɗaya su waɗannan su ne waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala isan ya bukatun halitta a hannunsu su za su ɗauki bukatu su kai wa Allah tabaraka wa ta'ala da'iman to sannan a cikin waɗannan mazaje da ke haɗuwa gaban shehu a wannan dare daren da shehu ce in aka tuna min daren ni kaina sai na ji rayuwata ta shiga kunci a cikin wannan waɗannan mazaje akwai wani namiji ana kiran shi murakkabun mumtazijun shi ɗaya ne a duniya kuma ba gausi bane shi saboda ka ɗaiɗaikun waliye akwai su iri-iri daban-daban wannan kwaɗi akwai wani makami ma mace ce ita kaɗai kuma a duniya banda ita ba kowa sai in tara su sannan Allah ita da wata kuma to wannan shi murakkabin mumtazijin ake kiran shi shi ɗaya ne a zamani da shi Allah tabaraka ta'ala yake kiyaye duniyar makabarta duk awalim da ke cikin makabarta da wannan numfashin wannan namiji ake kiyaye dukkan barza barazik ana kiran shi ma rajul barzakh kuma ba wanda ya san ubansa a duniya irin haihuwar annabi isa ake masa duk zamani daga makabarta yake fitowa ba wanda ya san uban shi daga mace ake yin shi babu namiji kuma duk zamani yanzu haka akwai shi to sannan a cikin waɗannan mazaje da ke zuwa gaban shi ibrahim a wannan dare akwai wani namiji ana kiran shi saƙiɗun rafrafi ibn saƙiɗul arshi sunan shi kenan shi ma shi kaɗai ne a matsayinsa a zamaninsa kuma ganinsa yana da wahala in mutum ya gan shi in ma ya suma in ma ya mutu in ƙarfin ruhin mutum ya yi ƙarfi da yawa to sai ya suma in ko baka ƙarfi ba da yawa in ka gan shi sai ka mutu shi wannan ganin shi ma tashin hankali saboda yanayin shi to sannan a cikin waɗannan mazaje da ke zuwa karɓar madadi gaban shi akwai rijalul gina billahi su kuma su biyu ne a duniya duk zamani babu ƙari babu rage ɗayansu shi ke ba da dukkan arzikin halittar da ke malakutun samawati ɗaya kuma ke ba da arzikin dukkan halittar da ke cikin alamun shahadati hadratul mulki nan ƙasa to sannan a cikin waɗannan mazaje da ke zuwa gaban shi Ibrahim akwai waɗansu mazaje ana kiransu rijalu ainu tahkimi wazawaid su kuma su goma ne a duniya kowane zamani babu ƙari babu rage su babu gaibi a wurinsu kowane gaibi ƙarar suke ganin shi in ka ce musu gaibi ma sai abin ya baka mamaki za abin ya ba su mamaki kaga irin waɗannan ka ce annabi ya san gaibi ba ai sai dai su kalle ka ko su duk abin da kaji ana kiran shi gaibi a fili suke ganin shi yadda kai kake ganin abu haka a fili su kuma to sannan akwai auliyawu su kuma su dubu ɗari ne da dubu ashirin da dubu hudu kowane zamani to sannan a cikinsu akwai almutahabbu na fillahi su ma waliyai ne waɗannan ba su da adadi ana yin su ne kawai ga su nan ne iya ganin ka kawai su ma duk suna faduwa gaban shi sannan akwai almutajalisi na billahi su ba su da aiki sai firar Allah kawai duk inda suke firar Allah su ba gulma cikin su ba annamimanci ko ba sa hasada su su duk abin da kai yayi daidai in kai abu ma dan ka bata musu sai ka burge su to a cikin su kuma akwai almutabazili na billahi su duk abin da suka samu sai su miƙa wa Allah sai su rika bayarwa a ba waliyai hadiya a ba sharifai hadiya a ba kullum aikin su kenan su bayarwa kawai to sannan akwai almutazawiri na billahi su ma su kuma ba su da aiki sai ziyara cikin Allah akwai as-sumara'u akwai al-akhillau akwai al-ulama'u akwai al-qurra'u gardawa dinnan da ake gani a cikin su akwai wanda suke zuwa wannan dare su ma suke karba sannan akwai al-umana'u sannan akwai asfiya'u to sannan wa minhumu wa minhumu wa minhumu wa sirru hadha ganidun fayuktamu a cikin su a cikin su a cikin su akwai akwai akwai akwai wannan asirin ba a faɗin shi to hal ta ataqid bil kulli kaitan tafi ala tan taqid la tunkiran fatuqda dukkan da su kawai wannan da kaji na zana su in ka kuskura ka yi inkari a tuɓe mari ila ni wa tashtabi ni waɗannan su ne sannan shi yana cewa aqdi li kulli al-awliya muradahum bila kulfatin fi kulli gaibin wa mashhadi darjalul gaibin da na gaya maka a nan ƙasa darjalul gaibin da ke can sama shi wuce duk ina biyan bukatar su kuma ba wahala karkari na ce an tuna min daren ina shiga damuwa ka ɗauka ina jin jiki ina gumi ba na gumi ana gumi cikin kwanciyar hankali nake biya musu bukatar su ke ce kai a cikin su ma akwai mahadi har shi ma yana zuwa a wannan daren ya fadi gabana wa ahadil imamal mahdi al khatma murshidan wa ahadil imama al mahdi al khatma murshidan lahu kullu waqtin fi majalin wa marqadi bi zatika ya rabbi bi sirri sifati wa nurika ya rabbi abi kulli mahtadi to waɗannan su ne ma'anin wannan baitin da kaji dan karka ji an ce hai ka ɗauka wani abu ne daban ta labari ta kawo qawaidun nahawiyya waɗannan su ne hai layali istima'il hayy fil hadratil wuliya mu je zuwa Yan sirkin Ibrahim ya ce samari masu tsananin gaskiya yuhadirni suna halarto ni a wannan dare su ma akwai wasu samari masu tsananin gaskiya su ma suna zuwa karɓan madadi a wannan dare kadaqlasu sai wace hakika sun tsarkake qasdan manufarsu ila Allah zuwa ga Allah ba sa neman komai ba kuɗi suke nema ba ba girma suke nema ba ba kaza suke nema ba kaza suke nema ba Allah kawai suke so sun tsarkake niyyarsu
lan namuta sai Ibrahim ya ce mu ne mutanen da har abada ba za mu mutu ba
wallan nahya kuma har abada ba za mu rayu ba to ba to yaya kenan sai ka gano to ina wanda yake cewa mun yi magana cikin maulidi mun ce shehu tijani kujerar da shehu tijani ke kanta ba a duniya take ba a lahira ba wanda yasa in ne magana ba a tuhuma na ne sai a je a yi ta abubuwa ni ban ma san ana yi ba in ne magana a rika tarata da Allah a samu labarin da ban faɗi ba da
ashabu shaykina shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yace sahabban shehun mu shehu tijani radiyallahu ta'ala anhu waɗannan fitiyanu sidikin din nan fa da ake magana kar ka ɗauka samari ne kawai akwai tsofaffi masu shekara tamanin a ciki akwai tsofaffi masu shekara ɗari a cikin fitiyanu sidikin saboda kar ka ɗauka wai magana ce ake wai ta yara a'a fitiyanu in ka ji ana magana kar ka ɗauka ƴan fitiyanu fa ba wannan ake magana ba ana maganan waɗansu mazaje ne waɗanda Allah tabaraka ta'ala shi kan shara su a Qur'ani ya ce a cikin ashabul kahfi kenan yana faɗi yana cewa innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda su ake magana ai ainihin wannan fituwar imani ke kawo ta ita ma ya kamata mu maganar ta waɗannan fitiyanu sidikin din nan da shi ke magana yuhadirni fitiyanu sidikin wato ma'ana daga fituwa ne daga imani ne su ne mutanen da muka faɗi dinnan Allah tabaraka ta'ala faɗi innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zinnahum hudan to waɗannan fityanu sidikin su ne arbabul futuwati menene ake cewa futuwa futuwa a lugga as-sakha'u wal karam shine futuwa kyauta da karamci kai mutum kyauta kamun ya gode ka riga gode mai kamun ya ɗauka ka ɗauka ka kai mai gida futuwa kenan a lugga to amma a istilahin sufaye isarul khalqi bi nafsika ba'da an tu'sirahum bid dunya wal akhirah ka zabi mutane akan kanka bayan ka zabar musu duniya da lahira ka ba su duniyarka ka ba su lahirarka ka ba su kanka to wannan shi ake kira fituwa na shi barka da zuwa wannan su ne wato wato mazajen da shi shi yake magana ba magana wai samari kankana ba a'a duk wanda ya zama mai irin waɗannan abubuwan da za mu zana ko shekararsa ɗari a cikin wannan halarar to saurayi ne a cikin irin waɗannan samarin da ake magana shi ne ya ce to ita wannan fituwa ɗin ka zaɓi halitta a kan kanka kuma ka zaɓi halitta a kan kwaɗayin duniyarka da lahirar ka fi zaɓen musu abin da ya shafi wannan duniyar da lahirar to zuwa ga wannan ne shi yake ishara yake ce kadakla su ilallahi qasdan su waɗannan samari da ke halarto ni a wannan dare sun tsarkake niyyarsu zuwa ga Allah domin cewa niyyarsu da manufarsu ba ta cikin duniya ba ta cikin lahira niyyarsu da manufarsu Allah tabaraka ta'ala ya gaya wa Annabi Isa ya ce da shi inni iza adla'atu ala qalbi abdin falam ajid fihi hubbud dunya wal akhirati mala'atuhu min hubbi Allah ce idan na tsinkaye zuciyar bawa na wato in na kalli zuciyar bawa na ga a cikin ta ba san duniya ba san lahira to sai in cika ta da soyayya ta wani ya ji wannan zuciya to ya ba san lahira ma'ana me ake so a lahira ba aljanna ba to ka fi san Allah fiye da aljanna me ake tsoro a lahira ba wuta ba to ka fi tsoron Allah fiye da wuta ka so Allah ko da ba a halicci aljanna ba za ka bauta mishi ka tsoraci Allah ko da ba a halicci wuta ba za ka saba mai ba wannan shine maganar da muke a nan kar a juya ma'ana kenan to shi ne dalilin ya tashi wuce kadakla su ilallahi kasdan hakika sun tsarkake nufin su ga Allah to in kai ma ka tsarkake nufin ka ga Allah irin wannan da aka zana kai ma kana cikin samarin da ke zuwa alrashi a wannan wuri da ake magana to shi ne waɗannan mazaje su ne masoya Allah tabaraka ta'ala na gaskiya waɗanda in ka gansu zaka tuna Allah masoyin Allah na gaske shine wanda da ka ganshi zaka tuna Allah ba masoyin Allah bane wanda in ka ganshi zaka manta Allah masoyin Allah shine wanda in an gan shi ake tuna Allah Abul Abbas al-Mursi na ce al-arifu la dunya lahu wa dunyahu al-akhirata wa akhiratuhu li rabbi shi masanin Allah bai da duniya duniyarsa ita ce lahira lahira kuma ya batta wurin Allah to Allah tabaraka ta'ala da kansa ya kasa waɗannan mutane da shi yayi magana kaso uku a cikin su akwai wanda shi lisanul hali nashi da manufarsa duniya ce su ne wa minan nasu man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan ba ruwan shi da lahira وما له آه ومن الناس يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلاق na farko kenan na biyu harshen halinsa rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar to na uku sune wa minan nas man yashri nafsahu ibtiga mardatillah sune waɗannan da ciwo ke magana yuhadiruni fitiyanu sidqin qadaklasu ila allahi qazdan to sune ma'abuta aya farko sune ammawa ikilasun su ikirajul khalqi min mu'amalatil haqqi ma'a talabil huzuz ad-dunyawiyyah wal akhirah wal ukhrawiyyah كهبز البدن والمال وسعة الرزق والقصور والهوري su ikilasin su fitar da wani Allah cikin mu'amala da Allah wato za su za su ce a muna aiki dan Allah amma ko muna kwaɗayin Allah ya ba mu duniya Allah ya ba mu lahira muna son duniya muna son lahira ko muna so Allah ya kiyaye mu muna so Allah ya ba mu kuɗi ya ba mu arziki ya ba mu gidaje ya ba mu mata ya ba mu kaza to wannan kenan to su kuma masu na biyu ayat tana ishara zuwa hassawa ne su kuma su ne ikilasinsu ɗalabul huzuzul ukhrawiyyati duna dunyawiyya su bukatar su kwaɗayin abin lahira ba ruwansu da duniya su dai Allah ya ba su aljanna a lahira kawai to su kuma na uku din nan waɗanda shi yake magana a nan su kuma ikilasinsu ikirajul huzuz bil kulliyati fa ibadatuhum tahqiqul ubudiyyati lillahi wal qiyam bi wazifil rububiyyati aw mahabbatan wa shauqan ila ru'yatihi tabaraka wa ta'ala su suna fidda duk kwaɗayin duniya da kwaɗayin lahira ibada su tabbatar da ubudiya ga Allah da tsayuwa da ainihin haƙoƙin rububiya kuma suna yin ibada ne domin soyayyar Allah tabaraka ta'ala da shauƙin saduwa zuwa ganin shuhudin zatin Allah shine wani ke cewa laysa li laysa suli min aljinani na'iman gaira anni uhibbu hali araka ni abin da yasa in an yi magana aljanna nake sa baki ina son aljanna ne dan in ganka ba dan in ci dabino ba ko in yi wasa da mata akwai daga cikin su wani bawan Allah yake faɗi ke cewa laita rabbi ja'ala sawabi min amali nazaratan minni ilayhi yace kai kai juna ina ma dai Allah tabaraka ta'ala ya sa dukkan ibadin da nayi salloli na da azumi na da zakana da hajji na duk ladan da zai bani ya dunkule ladan ya ce sakamakon ka zaka ga zati na so ɗaya kawai da na gani ya ce kun turaba zama ƙasa ya ce bukata ta ta biya in dai na ga Allah so ɗaya to in zama ƙasa kawai to su ne ka dakla su ilallahi kasdan su tsarkake niyyar su ga Allah tabaraka ta'ala rabi'atul adawiyya ma da bata kai wannan da'irar ba tana faɗi tana cewa kulluhum ya'budunaka min khawfi narin wa yarawna najata hazzan jazilan aw bi an yaskunu al-jinana fayashu fayadhu fi riyadin wa yashrabuna salsabila ليس لي في الجنان والنار رأي أنا لا أبتغي به بي بديلا to wannan shine fituwa yuhadiruni fitiyanu sidikin ma'anan fituwa an ya kuna abdu abadan fi amr gairihi in kana so ka shiga cikin wannan samarin ka zama kullun a cikin al'amarin wanin ka kake tsayuwa ba lamarin ka ba kai lamarin ka Allah ya tsaya ma kai kuma ka tsaya ma wanin ka kai baka damu da naka ba kai naka ka bar wa Allah kai ta yin na wasu wani ya gani ta ganin kawawa kullum kana wahalar da kanka kana wahalar da kanka bai san ka dankawa Allah kanka bane to zuwa ga wannan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yazalu Allah ta'ala ala hajatil abdi ma dama al-abdu fi hajati akiyi ubangiji tabaraka ta'ala bai gushe ba a bisa bukatar bawansa matukar bawan ya tsaye a cikin bukatar dan uwansa to shine shi yake cewa fa haji wa hajal muslimina ahaltuhu ilayka إيه ألا يا رسول الله جئت معلقا عليك شؤون المنتمين وأشره دو wannan ne ishara ko suka ce fituwa iya sabo an asratul ikwani wa safar uyubihim in kana so ka shiga cikin waɗannan samarin da ke halarta shi Ibrahim a koda yaushe to ka zama mai rangwame da kawar da kai daga ganin aibin yan uwa fituwa kenan an yi laifi baka gani ba ba daga cikin waɗanda ba a laifi wasu kaga an yi kaga wannan shehu ya yi gabasin yamma a jama'ar shehu su ne waɗanda in aka yi laifi sai su kawar da kansu in za su yi nasiha daga baya sa yi nasiha ba mutanen shehu ba ne waɗanda za su rika karikito aibi ga mutanen da Allah ya kubutar da su gabarin aibi din su kaga wannan su kaga wannan su kaga wannan su shirya wannan makirci su shirya wannan kaidi su shirya wannan makirci su shirya wannan kaidi su shirya makirci da bakin su shirya makirci da hannayensu su shirya makirci da kafafunsu sannan ga makircin nan a can cikin zuciyarsu shi kuma makirci bom ne ba za su mutu sai ya tashe su aiki to so haka mutane su kiyaye duk wanda yake so ya shiga cikin waɗannan fitiyanu sidikin to ya kiyaye kallon aibin mutane ka kalli aibin kanka kawai shi Allah zai tambaye ka Allah ba zai tambaye ka aibin wani ba ranar alkiyama mai kai ba maganar wani ai kaza ka je kana ta zagin mutane ga naka aibin dubu dubu da za a fallasa aibin ka matar kama da ta gudu gidansu amma ka zo kana zagin mutane to saboda haka shine wannan isharar da shi radiyallahu ta'ala anhu yake yi zuwa ga wannan to kuma wannan inda zaka san shi Ibrahim shine gaban dukkan shugaban wato wato masu wannan dabi'ar shi yasa wato shi Ibrahim yake manzo Allah tabaraka ta'ala yake ishara zuwa ga ainihin wannan samari yuhadiruni fitiyanu sidqin Allah tabaraka ta'ala ce qalu ina fatan yazkuruhum yuqalu lahu Ibrahim to wannan gumakan da aka yi ishara nan su ne wato zukatan nafsu duk wanda ya kokari ya karya nafsin zuciyar shi to shikenan ya zama ibrahimiyil maqami shi ma ya samu kasan da ake nema to wannan shine ishara zuwa ga wannan wato wato wato abin da ake faɗi kuma shi wanda ya zama daga cikin waɗannan fitiyanu shi baya ɗago kai san ma me ake wata rana wani ya taɓa da'awar fituwa shi ma yana cikin irin wannan sahun sai ya zo ya haɗu da masu tafiya irin wannan shi kenan sai suka tafi wani gari ana kiran shi kurasana da suka je kurasana an je an ci abinci shi kenan za a wanke hannu sai aka aiko an ci abinci za a wanke hannu ashe mace ce ta ɗauko butar da za ta zuba ruwan a wanke hannu ana tana zuwa kawai ana zuwa kan shi yana ɗagowa kai ganta kawai sai sai sai ki ya cire hannun ya ɓata rai dan me ya za a yi haka ai bai kamata ba ai kaza kaza kaza kaza kaza dan me ai laysa min al-futuwati an tasubba an-niswan al-ma'a ala aydir rijal dan me za a ce mace ai wannan bai cikin fituwa sai ɗaya ya dago kai ya kalle sai ce ana min sinina adkhulu hadhihi ad-dar lam a'lam anna imra'atan tasubbu al-ma'a ala aydina am rajulan na shekaru da yawa ina shigowa garin nan muna cin abincin nan ana zuba mana hannu wallahi ban taɓa sanin mace take zuba mana ruwa ba ko mace ko namiji sai yau da kai magana to shi ne abinda mutum ya je kaula ya dawo ya ta surutu bai san waɗannan su ne ainihin yuhadiru ne fitiyanu sidkin in mutum bai san harkar fituwa bai je sai dawo yana surutan banza surutun da zai sa ka mutu ba imani su ba su san wannan abin da kake kallo ba wani ya shekara hamsin sai in ka je kai wani iko Allah in shekara ta hamsin ka ga wani ta zani ba dama haka ne sai yau ka faɗa to saboda haka shine ishara zuwa wannan na'am ashabu shaykhina shi Ibrahim ya ce sahabban shehu mu shehu tijani tana za ka fa zikri suna miƙe keniya da kohunan ambatan Allah wa zikra rasulillahi da kuma kohuna na salatin manzon Allah fi arfa'il mahya a cikin mafi ni'imar rayuwa arfai an ani a cikin mafi ni'imar rayuwa suke wannan miƙe keniyar ambatan Allah wannan ya karba ya kwankwada ba wannan wannan ya karba ya kwankwada ba wannan a karbi gidauniyar ambaton Allah a sha a karbi gidauniyar salatul fati a sha shi Ibrahim yace to haka suke fadauran sai yace wani lokaci radin wannan kohuna na ambaton Allah ina bayar da shi liwar radin ga ainihin wato masu dawowa daga halara wanda na kai su halara suna dawowa mukaddamai kenan wa dauran wani lokaci kuma sadirin ina shayar da wannan gidauniya na ambaton Allah da salatin ma'aikin Allah ga masu tafiya halara wato muridai kenan waɗannan muƙaddamai wurradin na kai su suna dawowa shi ne ishara fa na halan wa allan shan farko da sha na biyu wannan sun je sun dawo to abin da zan ba su ba iri ɗaya bane da wancan waɗannan kuma muridai ne za su tafi ne to su kuma abin da zan ba su sha daban wa awinatan shi Ibrahim ce wani lokaci kuma lil hayy ina shayar da wannan madadi ne lil hayy ga kabilin nan da muka zana daban-daban wato na waliyan Allah su ne muka faɗi yanzu a cikinsu shi mu yana cewa minhum man rabbuna ba'dal wara khassa bi naf'ihi ba'dun bil qura wa minhum man naf'uhu man qara'a ta'lifahu aw hizbahu qaddara'a wa minhum man bis salati kalbahu yanfa'u kasanu si daba arhuhu wa minhum man bi turabihi nafa liman yakunu dafnuhu fihi waqa' ومنهم النافع في من نظر إليه والعكس كذا متى درى ومنهم من آله به انتفى أو صابه أو خادم له سدى ومنهم من كسب قدرا أو بلد بنفئه أو جنسه أو الولد ومنهم من نفقه مقصور بنفسه ومنهم المشهور قد أمسيته البراري والقرى كختمهم والجيل في كبرى ومنهم المجمور والمستور وهو بقرب ربه مسرور ومنهم من ساكن بين الورى بظاهر وباطن منه سرى سر إلهه به فاكتتما ما ميزوه بينهم من الأما ومن بسوقهم له التردد بحمل أثقالهم يصدر كاجا إن متي لورا دون سيا هترى a cikin waɗannan jama'ar akwai waɗanda a kasuwa ma ake haɗa kafaɗa da su ba ka iya gane su wa man bihi fil umara tu khalidu fi hamli kallihim fala yughalidu akwai wanda kuma a fada zaka gan shi wa man yura bi qari'i tariqi yamuddu aydi ila al fariqi akwai wanda zaka gan shi a bakin yana daga hannu yana allazi waride li fawzihim ala yadayhi qa'ada bi izni rabbihi wa amrihi bada saboda Allah tabaraka ta'ala ya sanya amfanin halitta a hannun shi sai sun bayi sadaka za su amfana shine dalili wa man yura fi suratul abali wa lam yazal muradu bi bali akwai wanda za ka ganshi surar wawa sakare kawai in yi magana kai ai ta dariya amma kuma manufarsa a zuciyarsa kakka so ka tona shi yasa ba a san wulakanci da rena mutane in kana rena mutane kana ganin mutane ba su isa ba kai kadai ka isa alheri zai dinga kubcewa baka sani ba wa minhum munqadul barari aw shahiqin jasail bihari wa minhum alhanil asqal alwara ma annahu bil kasb qad tasattara wa minhum wa minhum wa minhum wa sirru hadha ganidun fayuktamu wannan shine wanda muka faɗi shine shehu ke to saboda haka waɗannan amfani ba yiwa sai mutum ya yi taslimi da itikadi amma in yi inkari da intikadi ba zai amfana ba ahsin bihi shi ibrahim ya ce kai ka kyautata irin ka kyautata zato da shi saya irin wannan ɗawainiya da yake yi na shayar da irin waɗannan waliyai iri daban-daban kai kanka ai da ji kai ka san wannan aiki waɗannan tawaga su zo a shayar da su madadi su tafi waɗannan su zo a shayar da su madadi su tafi waɗannan shi wace kai ka kirta zato da irin wannan ɗawainiya da nake yi
ɗauran shi wace wani lokaci nahimu bihi muna ɗimauta da san annabi wa ɗauran wani lokaci bisirrihi da sirrin annabi shehu tijjani kenan wa sirri rasulillahi domin sirrin ma'aikin Allah ɗayyan ala ɗayya nan naɗewa ne akan nan naɗewa an nan naɗe cikin waliyin Allah aka sake nan ɗaya kuma cikin bawan Allah ɗayyan ala ɗayya ke duk abin da ka sani cikin halarar manzo Allah to an nan naɗe cikin halarar waliyin Allah sannan duk abin da ka sani cikin halarar waliyin Allah an nan naɗe cikin halarar bawan Allah shine ɗayyan ala ɗayya fataha sarkin Allah mursal rasulullahi ma'aikin Allah mursal zatihi wato manzon zatinsa nuridu shi muke nufi ba karka ji muna ta bayani ka ɗauka wani abu muke nufi shi mursalu zatihi muke nufi fala sudana rum ba kudubaniya muke nufi ba wala rayya ba kuma gausiya ba Eh, ba mata bane dan kan mai karatu ya ce ai su'uda ce wata kikkiawa ce aka yi a wuri kaza ya karanta a shu'ara ko shu'ara masu balaga ne ko masu bai eh kudubaniya da gausiya ake magana Mm, saboda ba su isa bane ma aka kira su da sunan mata eh mursalu zatihi muke nufi ba kudubaniya ko gausiya ba
walimla kai wai dan me ba za mu nufi manzon Allah ba wa aini alhali idaniyan nan tare da kake gani manya manyan nan a hoto kana gani wannan idanun da kake gani kad ra'atu hakika ta ga zatin ma'aikin Allah biyat zatin a fili ba a bacci ba wannan manyan idanuwan da kake gani sun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a fili ba a bacci ba kuma waɗannan ba wai gani ɗaya ba shi Ibrahim ya yi isharu da yawa a cikin diwani yana cewa a wa aidan ara ainihi shi Ibrahim yana cewa wa fil hajji yawmal eid bil khayf min minan jaharan atani al mustafa bil mana'i a wani wuri yana cewa jaharan laqitul mustafa bi uruji ila Allah min zal kawn waqta khuruji a wani wuri yana cewa ra'aytu rasulullahi jaharan wa yaqdatan bi bariz al zakal mahallu mahalluhu a wani wuri yana cewa ra'aytu rasulullahi nasta bi annani safirun lahu bil kainat mukhallis to waɗannan duk isharu ne shehu radiyallahu ta'ala anhu yake yi kuma ma kai a takaice ma dai shehu kana danganta shi ma da ganin annabi akwai daga cikin muhawarar da shehu yi da wani sirri na Allah tabaraka ta'ala da yazo suka tattauna da shehu a cikin tambayar da yau shehu ya ce wa shehu anta tara rasulillahi a anta tara rasulillahi shin kana ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kazatan a fili wa manaman da bacci ka ba'dir rijali kamar sauran mazajen Allah ya ce wa shehu ba shehu ya ce kultu sai na ce arju zalika ina so in gan shi eh, arju ina gurin haka ba ina so in gan shi ba arju zalika ina gurin haka saboda dalili da jin tambayin shi ya san bai san shi ba tun da har ya ce wai kana cikin masu ganin manzo Allah a fili shi ya ce ya na san bai san ni ba sai na ce kai arju zalika ina gurin haka min Allah ina gurin haka daga daga Allah wa uhibbu sannan kuma ina san shi sallallahu alaihi wasallam wa a'rifu sannan kuma na san shi ma'rifatan sanin da ne wa annabi law adraktu hayyan wa sahabtu lama zadani fi zainika alhamdulillah sanin da ne wa annabi da san da nake mishi koda na hada zamani da shi ba zan wuce haka ba ce na gode Allah to sai asirin da yake bai gane ba sai ƙara cewa anta turidu an talqahu kana so ka hadu da manzon Allah shi wace da na dai bai fahimta ba sai na ce la uridu ba na nufi wa in kuntu uridu fa uridu Allah uridu fi ma yuridu al muridu fa zalika allazi uridu awai eh mana to mu je karatu
bi hayyin ladhi yahwa ce wace na ga manzo Allah cikin kabilun da nake tsananin kauna madaddari matakar duniya matakar zamani wa dunya da duniya wato shehu radiyallahu ta'ala anhu yana son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana son larabawa shine hayyin lazi ahwa naga annaba a cikin kabilun da nake tsananin kauna su wannan kabilun su ne larabawa shehu yana faɗi a cikin diwani yana cewa arani uhibbul urba wasahaba jumlatan wa alan wa ansaran li hubbil muzammili wala siyama shaykhaini thumma khalifatan yukanna aba amrin wa sunwal mubajjali كذلك من هبيه هبي لأيبة وأم القرى البدها على كل منزل كذلك من هبيه هبي تلاوة مقالي وهالي هب عبد المرسل كذلك من هبيه هب مديه وأسمائه أسماء خير معمل وهبي لأهل الله أنصار دينه وبغدي لمن آدى في كل منهل فلست أحب الدار شيئا سواءه ولست أعادي غير أعداء موئلي duk wannan abin da na zana in ji shehu yace duk ina son su ne saboda annabi har tilawa qur'ani saboda annabi nake laraba daga gani ina son saboda annabi sayyidina abubakar saboda annabi nake son shi umaru ma saboda annabi usmanu saboda annabi sayyidina ali ma saboda annabi kai jikokin annabi ina kaunar su saboda annabi sannan ina son ansaru mutanen madina saboda annabi sannan shi wace dukkan ahlullahi ina son saboda annabi sannan ina kin duk wani mai kin annabi kuma
wa aidan shi wace kuma bari in gaya maka a ra'ainihi ganin fa da ne wa annabi karka dauka irin ganin da wali yake yi a ra'ainai na ga hakikokinsa guda biyu tujbihu ainahu ta yi kama da hakikarsa guda ɗaya ahmadiyya wa ibrahimiyya tushbihu ainahu muhammadiyya ga wanda igani eh duk wanda iga waɗannan idanuwa guda biyu to zai ga in ya ga waccan wannan idan to wannan to to shikenan zai ga yayi kama wa aidan kuma a ra'ainai na ga ainihin hakikokinsa guda biyu tushbihu ainihu tana kama da ainihin idansa guda ɗaya hakikarsa ke jamalan a wurin kyau fa sulfi shi ce wai shin kana ganin za a samu min sunya wato wani na biyu li amada ga annabi ahmadu kaga waɗancan idanuwan ma guda biyu shine kenan tunda ba na biyu shi kaɗai ne kawai alayhi salatu alhaq shi ce salatin Allah ya tabbata gare shi ma qala mugram matukar mai begen so ya ce tazakkartu an tunatar da ni wa dhikra
irin wannan tunatarwa kuwa tuqaddiru lil mahya tana gurɓata mini rayuwa tana sa rayuwa ta cikin kunci saboda haduwa da waɗannan mazaje da nake ba su madadi a wannan dare alhamdulillah hidima da ake karba na maulidi
ina son shehu ya min ƙarin bayani akan rujalul gaibi sannan salatin da annabi Musa ya yi wa annabi wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a iya rubutawa a sha tambayin kenan guda biyu
rijalul gaibi akwai mala'iku ciki akwai aljanu ba mamaki kai ma akwai ka ciki to saboda haka haka abin yi kuma wannan salati za a iya rubuta a sha neman albarka ne babu komai ta su goma ne su goma ne amma in aka idlaƙin rijalul gaibi to an sa waɗancan aljanu da su mala'iku da su sauran mutane su security ne na Allah yanayin su ba za ka gane za ka yi ganin kuturu yana ciki za ka ga makaho yana ciki za ka ga tsoho da keken zai na tafiya ka dan wuce shi a mota ya dan kuskure kai kai mai ashar to shi kaiwa ashar saboda ka shi sa ake so mutum ya saba kiyaye bakin shi zagin mutane din nan akan titi ka je sai ka je ka zagi wani ko mala'ika ma wata kila ka zage shi Allah ya kiyaye بسيد المختار ونوره وفيده المدغار فأبدل العلوم والمعارف وأتينا ذا المرام والعارف يا ربنا وبعث العباس وسره ونوره النبراس وافتح قلوبنا بخير جما واملا فؤادنا بنور الأمة يا ربنا بسيد تماسي بنوره وعلمه تماسي يا ربنا بداية عبدلاوي ومن بسره إليه آوي وافتح لنا جميع باب الخير ولا يمسنا جميع الضرر يا ربنا بسيد سكرجي ومن بلاد فديجي ليلنا الحديد والجبال بيتنا الجنون والثبال وافتح لنا الكنوز والعيون وانفي بنا الأدران والغيون يا ربنا بشيكنا الكليل قوس الورى ونوره الجميل فعبنا المراد يا رحيم ولينا الأمور يا عليم ثم الصلاة والسلام للنبي وآله وصحبه والمجبي يا ربي يا ربي يا رباه يا صمد فقم مقيتا لنا يا واحد الأحد يا بر يا وتر يا عين المراد يا جل يا من لا له شف كلا ولا ولد أجس بيدا نفر الكرب وعبدا يا من لا شبيه له حقا ولا ند أنت القياس لكل قائف وجل يا بر يا أخ يا من لا له ضد فقد أمتك رخيك غمهم ولا نالهم النصر والعسد بالمصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد طاهر الانصابي احمد صلوا وسلم على خير الورى ددا محمد علي اصحابه سند
الحمد لله na kaula Allah ya saka da alkhairi kuma ku ce Allah ya saka da alkhairi muna jin daɗi ƙwarai na zo in tarar da wannan harafi wanda aka fassara yau wanda na zo na tarar ana ciki baiti na uku تذكرت وذكرى تكدر للمحيا ليالي اجتماع الحي في حضرة العليا يحاضرني فتيان صدق قد أخلصوا إلى الله قصدا لن نموت ولن نحيا تو ɗaya daga cikin manyan-manyan sahabin Shehu Ibrahim ya ba mu labari ya ce tun farkon farkon faila ana kosi ba a ma dawo madina ba a lokacin shehu ya kera waɗannan baitocin nan lokacin wato shehu ya kera waɗannan abiyat din wato ya ba mu labari da yawa wanda yake kamar yadda shehu yake cewa wato fitiyanu sidqin qad ahlasu ila lahi qasdan lan namuta wa lan nahya kamar yadda yake malam ya fasara wato fitiyalo sirtin din nan ya fassara mana shi wato haka abin yake kuma a lokacin yanda wato wanda suka zama manya yanzu dama su ne fitiyalo sirtin din to alhamdulillahi kuma har yanzu din fitiyalo sirtin din nan wato ya suna nan wajen kala ya munu dawilowa bainan nasi to saboda haka wato lamarin shi Ibrahim dama haka ne wato za ka ga asabar ta zo yau ba ta kawo abin da wancan asabar din ya kawo ba amma asabar din asabar ne kawai saboda haka alhamdulillahi mun gode wa Allah kwarai gaskiya muna jin daɗi saboda a zo a gaya mana abin da shi Ibrahim ya gaya mana ko ko a zo a tuna mana abin da shehu ya gaya mana to wannan wani abu ne wanda yake gaskiya ba mu da abin da muke jin daɗi kamar haka saboda mu ba wani ba wani ba wace maganar da za a gaya mana wanda yake ya fita wato maganar shehu in ka yi mana zance ba kai mana zancen shehu ba kamar ka ba mu miya ba gishiri to ka san ba zai sha'u ba yawwa saboda haka alhamdulillah Allah ya kara mana sansa Allah ya kara mana biyayya gare shi Allah ya saka da alkhairi kun ga na fita jin nan saboda wannan hidimar nan ta shi Ibrahim shi yasa na dan fita na je na dawo shi yasa ba ba fara karatu da ni ba saboda an wakilce mu akan wannan magana hidimar nan kuma abu ne wanda yake nan da karshen wata an gama za a kai abin da aka abin da za a aika da shi to shi yasa na dan fita na je na gabatar da wannan wani aike na je na dawo saboda in in dan samu karatu ba dan ba dan muhimmancin wannan hidiman shi Ibrahim ba wato ba zan fita ba zan bar gidan nan ba za a fara karatu amma saboda muhimmancin da kuma amanan da aka damka a hannunmu kuma shi yasa nake barin dan fita in je in dawo kafin a tashi karatu alhamdulillah kuma Allah ya bani iko na je na so na tarar na samu baitoci wajen guda nawa ma an fassara alhamdulillah Allah ya saka da alkhairi so jama'a kamar yadda dai kuka ji wato